hudu da ashirin da takwas wanda ya zo daidai da ranar ashirin da uku ga watan nawa ne ga watan da so hijira dubu biyu da bakwai insha Allah za a ci gaba da karatun na hawan jiru sani halka ta uku insha Allah malam zai fara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على سيد المضارع المعتدل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على سيد المضارع المعتدل الآخر وأحوال إعرابه لكثير المضارع يندى كرشن سيكي حرف الإلا وكما حاليا دا أكي مسأي إعرابي mun karanta al-mawtallul akhir a baya anan yaya ake wasilul mudari wanda karshen sa yana dauke da ɗaya daga cikin harufa wadanda muka karanta su a harufin Allah bari mu karanta misalai da farko mu fassara su al-amthila misalai ya takazzal gulamu yaro yana yana cin abinci akshal barda akshal barda ina jin tsoron sanyi لماذا تنسى وعدك دم فيك من تعرف انت انت تدنو من الكبش كي كان قتلت كان قتلت الرابو يدخل الجو سبب ثمانية ينا ياي و يعد الحصان يعد الحصان دوتي ينا كاو حي أشتهي الطعام إنا شعور أبوتي يجري الماء روى ينا قدانا yawon zibo yawon zibo kura ko kikice yana kura yana yana koka a waddu an ya tagazzal gulamu a waddu an a tagazzal gulamu ina ina son ina son ciyar da ko ina son yaro ya ci abinci yajibu an akshal barda yana wajaba in ji tsoron sanyi lantanta wa'adaka kada ka manta alkawarinka akhafu an akhafu an tadnuwa min alkabisi ina tsoron ka kusanci rago ya surruni an tafuwa jawo ina yana nini farin ciki sararin samaniya ya yayi lan ya aduwar bisanu doki ba zai kai hari ba lan ashkahiyar ta'ama ba zan yi sha'awar abinci ba أحب أن يجري الماء إلى صن إلى صن ruwa ya gudana lan ya awuya zibu kura baya kuka lam ya tafazzal gulamu yaro bai ci abinci ba lam aksal barda bana jin tsoron sanyi la tansa wa'adaka kada ka manta alƙawarinka la tadunu min alkabsi kada ka kusanci rago لم يدخل جو سنة ثمانية بياي با ياي ورقة جمالي كوكورا لم يعد الحسان دوشي بيكي هري با لم أشتهي الطعام بانا شاور أبيكي لم يجري الماء روى بايا قدانا لم يعوي الزيب كورا بايا كوكا waɗannan su ne fassaran waɗannan misalai idan muka duba waɗannan misalai za mu ga an kasa su kashi-kashi kashi na farko misali na ɗaya da na biyu da na uku mun samu fi'ilai dukkan su mubari ne su ne ya tagazza afsha tansa to a nan waɗannan fi'ilai wanda dukkan su mubari ne filin mubari ne kowanne daga cikin su wanda yake da rufa amma muna ganin rufa'an bai fito fili ba kace ya tagazzal gulamu ya tagazza in kace fi'il mudari marfu'un to babu alama ta rufa din damma a zahiri kenan damma wanda alama ce ta rufa a fi'il mudari wanda yake da harful illa alif to wannan damma din ba ta fitowa sai dai ta kasance muqaddara يتغذى أخشى تنسى هو اللي ذاك تسود المضاري مرفوعي أما ثم إتتي علامة ترفع دم ذاتا كتوى سبو دميني سبو دسير المضاري لنا توتيني دا حرف إلا ألف haka nan idan muka duba idan muka duba misali na ɗaya da na biyu da na uku wanda suke ɓangaren hannun hagu za mu ga أود أن يتغذى أن أخشى لن تنسى wadan can fi ilaitin ne ya takalsa aksha tansa su ne a nan aka sa musu an an mun karanta daga baya harfu nafi ne yana daga cikin nawasibul mudari an lan idan kai wanda muka karanta a juz'i na farko kenan a duk lokacin da an ya shigo fi'il mudari dole ne fi'il mudari ya kasance mansubi alama ta nasaba kuma ta asali ita ce fata kamar da muka karanta daga baya to a nan kana gani in ka ce an ya tagazza babu wannan fata da an aksa nan tansa babu wannan fata da saboda fatan ana so ya kasance ne a harafi a kan harafi na karshe harafi na karshen na anan alif ne wacce aka rubuta ta da sura ta yawon an ya tagazza sa alif din nan shi ne ya zama to harafi na karshe an aksha alif din shi ne harafi na karshe lan tansa alif din shi ne harafi na karshe muna ganin an tana bukatan a kawo nasaba alamar wannan nasaba ta kasance fataha ne to amma wannan fataha ya ki karbuwa a nan kenan a nan ma za ka ce filin mutari ne mansubun bi an وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الأهل يد تم تكي بينا تكي فتوى أبي المداري مفعول يتغذى أخشى تنسى to haka nan a lokacin da an harku nafi ya shigo jikin filin mudari a nan ma fata wanda ita ce alama ta nasaba ba ta bayyana a nan ne za ka fahimta abinda za ka fahimta shine فعل المضاري وان ذكرتن سيكي لو كده حرف الا الف بايا كربان علامه ترفع بايا كربان كما علامه تنصب علامه ترفع ايتتي دم انن علامه تنصب ايتتي فتح انن بايا كربان kowanne daga cikin su maimakon fi'ilin da baya dauke da harfin illa alif misali in ka ce yazhabu ya zahabu fau kunga kuma ka samu don ba a ƙarshen harafi din ya zahabu ko ya ribu bau din ita ce harafi na ƙarshe ka samu don ma kai kenan filin mudari ne marfu'un wa alamatu rafi'in dammatun zahiratun fi akhirih ko ya kamata a nan ma da take ya tagazza kace akhsha kace tansa a samu wannan damma din yadda aka same shi a cikin yadribun yadhabu to amma damma alama ta ruwa ba ta kasancewa a cikin mudari wanda yake dauke da harful illa alif haka na lokacin da kace an an yadhaba an yadhaba zaka ga an harfu nasb ne yadhaba ya zama fil mudari ne mansub wa alamatu nasb anan shine fataha zahiri an yadhaba ba an yi zahaba hakan kace an yi riba kama a nan kana gani da kace an yi tagazza an afsha lan tansa wannan fata din saboda waɗannan hurufin nafsi din bai fito ya bayyana ba karshen fi'il ya kasance alifi idan a nan ma idan fi'il mudari yana dauke da harfin illa alif to baya karban alama ta nasaba fata kamar yadda baya karban alama ta rufa dabba wannan kenan ka duba misalai na hudu da na biyar da na shida na bangaren dama da kuma bangaren hagu a bangaren dama an ta ta zunu min alkafshi ta zunu yasfu ya'du waɗannan duk filin mudari ne dalilin mu akan cewa su filin mudari ne suna ɗauke da ɗaya daga cikin harufa na filin mudari guda uku shine wawun anan kace ta zunu yasfu yado tadnu yusfu yado anan filin mudari ne maf'ul ila zamman da ita ce take kasancewa alamatul rafi anan an cire ta asalin tadnu asalin asalin sa tadnu yusfu yusfu yado yado kamar da zaka ce mansuru yan tsoro ka fito da damma kalala to a nan da aka gani cewa damma ɗin idan ta kasance a kan wawun to yana da wahalar fada da shi ne aka cire wannan damma ɗin kawai saboda takaitawa maimakon a ce ta dunu sai aka ce ta dunu maimakon a ce ya tsoro sai aka ce ya tsoro maimakon a ce ya adu sai aka ce ya adu a nan kenan in ka zo iradi za ka tafi bil mudari مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو أقول ضمة وأنت أشعر تقدير إذا أكون wannan واو kamar yadda muka zo iradi za ku fahimci wannan sosai damman da yake kan wawu din shi aka ce saboda ne saboda yana da dauyin fada yana da dauyin fada in ka ce ta dunuwu ya tsuwo ya duwo yana da nauyin fada shi ne aka cire damman kawai wawu din da ta zama to harfin mace ta dunuwu ya tsuwo ya duwo kun ga kenan a nan ma damma bata damma bata zama akan wawu ma'ana idan filin mubari yana ɗauke da harfin illa wawun alama ta rufu'an nan damma ba ta kasancewa ba ta kasancewa a kan wannan wawun ɗin amma mu duba misalai ukun nan na bangaren hagu inda an harfin nasbi ya shigo jikin filin mudari wanda yake ɗauke da harfin illa wawun misali an tadnuwa an yatsuwa lan yaduwa kun ga ya fito fata da muke nema din ya fito sarara in ka ce an an harfu na ne wanda ya shiga cikin shirin mudare ba to an ta dunuwa kaga fata an kasa ne ba wani matsala zaka ce ta dunuwa shirin mudari mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu li akhirih haka idan ka ce an yasuwa fata ya zauna akan akan wawu haka in ka ce dan ya aduwa haka nan fata ta zauna a kan wawun kaga idan filin mudari kenan yana dauke da harfin illa wawun ba filin baya karban alama ta rufu'a damma amma zai karbi alama ta nasaba fata da mu wuce gaba mu duba misali na bakwai da na takwas da na tara na hannun dama da kuma na hannun hagu misali na bakwai a يجري يعوي ودن ينتف فيل المضارع ينتفي الشهي الشهي فيل المضارع دي كم باتي ده حرف النصب كما باتي ده حرف النصب دول اللي يكتنشي مرفوع إن يكتنشي مرفوع كما دول اللي أسامو دم أكرشنسا كما أقلي أنا الشهي بعد ما يجري بعد ما يعوي بعد ما أكرشنسا to shi ma kamar shirin mudari ne wanda yake dauke da harful illa wawun in ka sa damman nan akan ya'un din da take karshe to za ka ji nauyin fadansa yana da wahalar fada asalin ashtahi shi ne ashtahiyu asalin yajiri yajiriyu asalin ya'awi ya'awiyu kana gani a lokacin da muka sa damma akan wawun din yana da wahalar fada amma kace ashtahi yajiri yawi yana da sauƙin faɗa to saboda damma tana da nauyi a kan yawi shi ne aka cire damman nan wanda ita ce alama ta rufa amma ka duba misalai ukun nan na hagu waɗanda harfin nasibi ya shigo to za mu ga a nan ma mun samu fata yawon ta karbe ta za ka ce lan ashtahiya an yajiriya lan ya wuya kun ga lan da an harfu na ce lan da ya shigo fata din ya fito zahiri lan ashtahiya lan ashtahiya fil mudari mansubun wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة في آخره هكذا أن يجري الفتحة الظاهرة أن يجري هكذا لن يعوي يا kunga fata ta karbo a nan ma kenan kusan wawun ce da ta gabata idan filin mubari yana dauke da harfin illa yawon ba ta karban alama ta rufu a gamma amma tana karban alama ta nasaba fata ku sai mu duba misalan nan guda uku uku guda uku za mu ga kowanne daga ciki an sa masa harfin shazumi misali uku na farko sune misalai uku na farko lam ya tagazza ina alifin nan namu a baya mun ce ya takazza ina ana a dukkan babu an tsiri lam ya takazza a baya mun ce aksha nan muka ce lam aksha lam aksha an cire wannan alifin a baya mun ce tansa nan mu kuma muka ce lan muka muka ce la tansa la tansa muka cire wannan alifin har yanzu misali uku na gaba da wannan a baya mun ce ta dunu ta dunu nan muka ce la ta dunu muka cire wawun din a baya mun ce yafu nan sai muka ce lam yafu a baya mun ce ya'adu nan kuma muka ce lam ya'adu haka nan mu wuce misali uku na gaba a baya mun ce astahi yajri ya'wi a nan kuma da harfin jazir ya shigo lam astahi lam yajri lam ya'wi me za ka fahimta waɗannan misalai a misalai uku na farko fi'il mudari da harfin jazm ya shigo aka tsiri a a misalai uku na biyu fi'il mudari da harfin jazm ya shigo sai aka cire wawu a misalai uku na karshe fi'il mudari da harfin jazm ya shigo sai aka cire yawu kenan fi'il mudari wanda yake dauke da harfin illa ko alif ne ko wawun ne ko kuma yawun ce to a lokacin da harfin jazm ya shigo za ka cire waɗannan hurufin illa din za ka cire wannan hurufin illa din in ka zo iradi misali za ka ce lam yataghazza yataghazza fi'il mudari مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف وعلامة جزمه حذف الألف نيابة عن السكون asalin jazama yana kasancewa ne da sukuni to a nan cire wannan alifin shi ne ya zauna a maimakon maimakon sukuni haka nan la ta duru shi ma aka cire wawon haka nan kasir da ma'asali nan ma aka cire yawon kenan hurufu illa ga baki daya a cikin cire mudari a lokacin da aka sa masa hurufu jazm to za a cire su gaba daya mu koma ka'ida mu samu takaitaccen bayani akan wannan darasi القاعدة الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بضمة يرفع بضمة مقدرة على الألف والواو والجاء يتي ويتي المضارع wanda karshen sa yake dauke da harfin illa ana masa rufu'a da damma amma wannan damma muqaddara aka ce muqaddara shine abin da ba a ganin sa abinda harshe bai fade shi ba ba a hango shi shine mukaddara ma'ana ba za ka ga wannan damma din karara ba kenan damma ba ta bayyana a kan ali harfin illa da wawun harfin illa da yawun harfin illa kamar misalan da suka gabata ka duba in ka ce ya tagazza karshen sa alif in ka ce ta zuru karshen sa wawun in ka ce a karshen sa yawun duk ba damma a karshen أنشرة المريض وينصب بفتحة مقدرة على الألف sannan ana wakilin mudari nasaba idan yana dauke da harfin illa alif yake da fata ita ma muqaddara wacce ba ta fitowa kalara ita ma muqaddara ka duba misalai uku na bangaren ka na hagu na farko zaka ga an ya أن أخشى لن تنسى فتح ne amma fasahar muƙaddara ce a koye take ba ta fito a kan ayatin ba wa zahiratin alal wawi wal yayi sannan ana wasibul mudari mansubi ne na saba wanda karshen sa yake dauke da wawun ko yawun da fasaha zahira وزائرة هنا نجم وبفتحة زائرة على الواو والياء فتحة تنا بينها أكان واو دياو كقوم مثالا النبايا uku na biyu da uku na uku bangaren hagu za ka ga an sa an ta ruwa fata ta bayyana a kan wawo an sa lan a tahiya fata har yanzu ta bayyana a kan yawo yake wayu su zama bi hadisi al'akir shi kuwa irin mudari wanda yake dauke da harfin illa ana masa jazama da cire harafinsa na karshe cire harafinsa na karshe yana nufin cire alifin da wawun din da kuma yawun wannan cirewan shi ne yake kasancewa alama ta jazama ma'ana wannan fi'ili din majzumi ne wannan shi abin da ƙa'idan yake dauke da shi a gurguje shi fi'il mudari wanda yake dauke da harfu la illa damma baya karba baya baya karban damma akan alif da wawun da yawun din gaba daya sannan baya karban baya karban fataha wanda alama ce ta nasaba akan alif amma tana karban fataha alama ta nasaba akan wawun da yawun a lokacin da kuma fi'il mudari ya kasance majzumi aka masa jaza za a cire hurufin illan nan guda uku gaba daya wannan shine takaitaccen wannan darasi الاسم المعتل الآخر أبايا منكرا كا المعتل الآخر أما كراتم أكم معتل الآخر أتكم في إليه أتكم كراتم معتل الآخر في جكاري معتل الآخر ينا كتن سوى أتكم في الماضي لكن هي كتن سوى أتكم في المضاري ينا كتن سوى أتكم في الأمر كمان دي جباتا haka ce motallu al-akhira cikin fi'ili fi'il madi ko fi'il mudari ko fi'il amri wanda yake dauke da harfin illa wanda yake dauke da harfin illa to shi ne ake kiransa ake kiransa motallu al-akhir to anan muna so mu karanta al-motallu al-akhir a cikin ismi a ismi نفرقوا يتي المغفور وأحوال إرابه يأتي الاسم المعتل الآخر يأتي كده أقوي المو... أقوي أقوي المغفور والعبارة التي أقوي المنقوص إن أكتي المغفور فيه ذكر سونا ذكر سونا ذكر كان سيكي أو كده كرشن سيكي أو كده عليه كرشن سيكي أو كده عليه والتي لا تجرنسا المغفور منسم ألف جنا دجتشين روح الله كتك سونا إن كجات كرسان سينا دوشد ألف سوالنا سونا تلا تجرنسا المغفور الاسم المغفور sannan kar ku manta da abin da muka bayyana na baya wanda yana riƙe da wasu in aka ce alif to ana nufin ana nufin abin da ya biyo bayan fataha ba za ka duba rubutu rubutun ka bane wannan rubutun akwai ka'idodi imla'iya ka'idodi ta imla'i ka'ida ta imla'i wanda ake amfani da su akwai lokacin da za a rubuta alif da sura ta alif akwai lokacin da za a rubuta alif da sura ta yawon ta inda za ka gane na ɗaya in wannan abu ya kasance isimi ne isin ko mun riga mun karanta daga baya shi ne abin da zai kasance sunan wani abu in ya kasance abin isimi ne sannan kuma harafinsa na kafin karshe yana da fata to wannan shi ake kiran sa alifin maktur ko da an rubuta alifin da sura ta alif ko kuma an rubuta da sura da yawon misali ka duba alfata alfata alfata karshen sa alif ne amma wannan alifin an rubuta shi a sura ta yawon yadda aka rubuta shi a rubuce kamar yawon ne to amma tunda ta ta ta din yana dauke da fata to wannan yawon din alif ce wacce aka rubuta ta da sura da yawo to karka manta wannan al'amsila misalai naja naja alfata min al-baraqi naja ya tsira alfata saurayi al-baraq shi abin nan jimayawa cikin ruwa halaka a cikin ruwa naja alfata min al-baraqi saurayi ya tsira daga halaka a cikin ruwa ضاعت العصا سندا تابتا العصا سندا ضاعت تابتا نالني الأذى شوتا شوتا يا تاجيني هذا شيء الأذى شوتا شوتا نن يدوكا يكون لولا نوا سميت بير إذا أبو كننجا باسن مني داريا aka ce da nika shi ne farin ciki maki shi na kira sa kamata makiyinka wani abu ya same ka mara daɗi ya ji daɗi wannan cin daɗin da makiyinka zai ji a lokacin da wani abu ya same ka mara daɗi shi na dara sau kiransa shamata shamata shi din sa shamita shamita biya da ida a ida makiya makiya sun sun mini dariya ko ka ce sun yi farin ciki da abin da ya same ni wannan misalai uku kenan a hudu na farko sannan na jaikin fata min al-zarafi na jaikin fata min al-zarafi na tsiratar da wannan saurayi daga halaka ruwa a ba'atul asa na fata na fatar da sanda منعت الأذى لا أنا تشوتروا لا تسند بي رأينا karkasa abokanan gabana makiyana su nuni dariya ko su yi farin ciki da abin da zai same ni ka duba misalai hudu na karshe raditu anil fata ittakatu anil asa raditu anil fata na yarda da wannan saurayi ittakatu anil asa na dogara akan sanda سلمت من الأذى نافيرا دقشوتا شوتروا انتصرت على الأعداء ناتي نصر أكم مجيا وأنا والنسونا لأكي جلس المقصور على الفتاة الأطاء الأذى الإداء أقول لسان دقشو ودنا مثالي الفتاة الأطاء الأذى الإداء ودنا قوة لي دقشي ذاك كراجي الاسم المقصور سننصح ba waɗannan kaɗai ba duk sunan da ka ga karshen sa yana da alif yin su isa su musa da makamacin su to duk za ka ce alifin makus ko da an rubuta alifin da sura ta alif ko kuma an rubuta da sura ta yawon fahimtar iradin alifin makus yana da saukin gaske me ya saukin sa damma cikin albada al'aza al'ada al'ida kowannen su fa'ili ne mun san fa'ili a jirgi na farko marfu'i ne na ja filin mazi albada fa'ili ne za a filin mazi al'aza fa'il nashi na da filin mazi al'aza fa'il ne da nuka filin mazi al'ida fa'il nashi mun san kuma fa'ili marfu'i ne ina alama ta rufuwa daga nan babu alamar nan ta rufuwa kan man nan ba ta fito ba haka ne idan ka ce najjaitu ka samu fi'ili da fa'ili najjati shi ne fi'ili sa'u din dalilin mutakallim shi ne fa'ili idan ka ce afa'tu afa shi ne fi'ili tudin shi ne dalilin mutakallim fa'ili in ka ce mana shi ne fi'ili tudin shi ne dalilin mutakallim fa'ili la tusmit a nan ma ka samu fi'ili da fa'ili saboda fa'il din sa dalilin ne mutakallim fi wujuban taqdiruhu anta الإذا مفعول به هنا الفتاة الأصاء الأذى الإذا أود أن المثالي فكنا بيو مفعول به مفعول به كما منصوب لي علامة نسبة كما فتاة لي إلى فتاة تكي أنا باب عند كرشان اسمي يا كتنشي دعالي الفتاة الأصاء الأذى الإذا saboda in ana magana akan iradi ana magana ne akan haraji na karshe ba za ka ce wai fata da yake kan ta'un da fata da yake kan zallun da fata da yake kan zallun da fata da yake kan zallun ka ce su ne alamomi na nasaba da murata guda da nesa saboda ana cewa al-irabu taghyiru awakhir al-kalimat taghyiru awakhir al-kalimat ta'un din ba shi ne haraji na karshe ba al-fata sattun na al'asaba shi ne harafi na ƙarshe ba zallun na al'azaba shi ne harafi na ƙarshe ba zallun na al'ida ba shi ne harafi na ƙarshe ba harafi na ƙarshe a waɗannan sunaye da baki ɗaya shi ne alifin alifin ko ba mu ga fata a kansa ba kenan fata ba ta bayyana akan ismul maksur haka nan mu duba misalai hudu na ƙarshe anil fata alal asa minal aza alal ida mun karanta an ala min ala duk suna daga cikin huruful jarri harfin jarri kuma dole ne karshen sa ya kasance majruri misali zaka ce ila llahi in ka ce ila llah khalil ko kuma sibawai sai malaika ila llahi min llahi ba za ka ce ila llah ko ila llahu ba harfin jarri yana kawo ma da jarra ne to anan mun ga an anil fata mun ga ala alal asa mun ga min min al aza mun ga ala har har yanzu alal ida ina jarra din babu a nan kenan kasara wanda ita ce take kasancewa alama da jarra ta zama to muqaddara idan ka ce muqaddara ana yin abin da bai fito ba a takaice kenan in aka ce alismul maqsur sunan da karshen sa yake dauke da alif alif din nan dole ne ya zo fata a gabaninsa ko fata ya zo kafin wannan hadisin to damma alama ta rufuwa fata alama ta nasaba kasara alama ta jarra ga baki ɗayan su mukaddarai ma'ana ba sa fitowa in ka zo iradi za ka ce naja filin madi alfata fa'ilul marfu'un wa alama ta rafaihi zammatun muqaddaratun adal alif إن تظن نجيت الفتاة الفتاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف إن تظن عن الفتاة الفتاة مجرور بعن وعلامة سره الكسرة المقدرة على الألف أرزه إلى الضمة المقدرة على الألف الفتحة المقدرة على الألف الكسرة المقدرة على الألف في مقوم القواعد القواعد المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة وده تعريفنا المقصور كلام يجي المقصور هو كل اسم يجي فيه دكة ونسونا كل اسم كل اسم هو الاسم kaga ban da bibiyar in ka ga bibiyi sassansa yana dauke da alif da wannan ba ce masa almakur sai dai a ce alfilul mudari ko alfilul madi almusallul akhir kamar da ya gabata mu'rabi kuma yace wanda ake wa iradi ism ne mu'rab wanda ake wa iradi ma'ana ta mu'rab shi ne abin da yake kasancewa kamar da muka karanta daga baya akhiruhu alifun karshen sa kuma yana dauke da alif lazima wannan alifin dindindin ne yana nan abin da yasa yake ma lazima kamar alifin da yake cikin filin mudari ba dindindin bane kamar da muka karanta da su zan ce afsha zan ce lan afsha amma nake lan fa lam afsha zan ce alifin kaga alifin ba na dindindin bane wani lokaci za a ganshi wani lokaci ba a ganin sa amma shi wannan alifin na al-mahfur jinjin jini ke sa yake alifun lazima wanda jinjin din wannan alifin yana nan to wannan shi ne tarihi na al-mahfur ya zamanto suna ne sunan ya kasance mu'rab ne ma'ana wanda yake ake wa iradi karshen sa ya kasance alif ne alif din kuma ta kasance lazima ce wanda ba ta rabuwa da wannan suna sai iradin da ake wa wannan suna din yace tuqaddaru ala akhir al-maqsur harakat al-i'rab salam yace karshen ismul maqsur ana kaddara wasu lullukan iraji guda uku nan gaba sai ana kaddara su ma'ana ba wanda yake fitowa fili su ne damma kasa su damma fata a kasara duk ana kaddara su ba za su fito fili ba kamar yadda bayanin su ya gabata daga baya sai na biyu na biyu daga cikin hadisin mu'tallu al-akhir shine al-manqus al-manqus hadisin al-manqus sunan da ake karanta al-manqus me ake nufi da al-manqus shine sunan da karshen sa yake dauke da ya'ul lazima duk wanda kaga karshen sa ya'ul ne ya'ul kuma dole ne gabanin ya'ul din a samu kasara to shine ake karanta hadisin al-manqus المنقوص وأحوال وأحوال إيراده سونا منقوص تكون حاليا نيمة إيراده الأمثلة بسالي مفسرة بسالة تكون فر الجاني إليه يقول الجاني إليه كنا عدل القاضي القاضي يا عدل نادى المنادي يكرا يا يكرا يندم الباقي الظالم زي زي ندامة الباقي شيني الظالم albabi alzalimi kuma yakan kasancewa albabi mai nema yana dangane ne da inda aka ɗauko shi albabi mai nema albabi albabi alzalimi habattul jari na tsare mai laifi na hatari mulkabiya habattul jariya na tsare mai laifi na hatari mulkabiya muna girmama alkali sami'atul munadiya na ji mai kira يكره الناس الباغية متاني متاني سنة كين الزالي misali hudu na karshe nazartu ila aljani na na kalli ne laifi kunna mun mun mike ijidadan lil qadi saboda girmama alkali asghaitu na saurara ila almunadi zuwa ga kira ala albaqi a bisa azalihi ne kadai da zuru dawair ko suke kekewewa ma'ana zalibi ne kadai wanda da'ira dawa'ir ma'ana fitincinu za su same shi karshen rayuwarsa duk yadda ya haƙƙin zalimcin da ya zai dawo ya hau kansa to waɗannan su ne fassara na waɗannan misalai idan muka duba misali hudu na farko muna da fa'ili bayan fi'ili قرى عدلا نادى يندم ولنا جدي إليه الجاني القاضي المنادي الباد ولنا كما قوة الناس fa'ili ne to muna ga damman nan da muke bukata na fa'ili marfu'i bai fito ba muqaddar ne sarral jari aka ce asalin sa sarral jari عدل القاضي نادى المنادي يندم الباغي اما كفى يا اخي نادى النووي يا كثير فر الجاري عدل القاضي نادى المنادي يندم الباغي in muka duba misalai kudu na biyu za mu ga wannan fata a nasaba ya fito habattu fili ne da fa'ili na hatari mu fili ne da fa'ilin sa mustatir wujuban samitu fili ne da fa'ili yakrahu fili mudari annasu shi ne fa'il kenan aljariya alqadiya almunadiya albaghiya kowanne mafulun bihi muna ganin fata da muke bukata na nasaba ya fito ko ta fito nazartu ila حرف الجرية إلى الجاري قلنا إجلالا للقاضي لا من حرف الجرية إلى المنادي إلى حرف الجرية على الباب على حرف الجرية ثم هذا كسر النن لا جر بدا كتوبا إلى الجاني أثر للقاضي إلى المنادي على الباغي أثر الفحل أما تكيانا لنوي في أكثر إلى الجاني للقاضي إلى المنادي على الباغي kenan shi ismul manqus wanda karfansa yake dauke da ya'un baya karban alama ta rufa damma baya karban alama ta jarra kasara amma yana karban alama ta nasaba fata kamar yadda ya bayyana a ka'ida yake cewa alqawaid المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة يجي mankoshi shi ne duk wani ismi ba su iri ba ismi mu'radin wanda ake wa iradi akhiruhu yawon karshen sa yana dauke da yawon lazima wannan yawon din dindin din ne ba irin yawon ne na raba yarbi ba in ka ce yarbi a lokacin da ka sa harku jazmi za ka cire yawon din lam yarbi lam yarbi to amma wannan yawon ce ta dindin din mafurun ma kafa da kuma wasanin da yake kafin wannan yawon din kasara ne an yi wa harafin da yake gabaninsa kasara wannan shi ne mankofi تقدر الضمة والكسرة على آخر المنقوط yace ana kaddara damma da kasara a karshen sunan da yake manqus ne fi halatay rafi wa jarri halayya guda biyu na rufa da na rufa da jarra amma nasbu amma nasaba فيكون في فتحة ذاكرة على الآخر nasaba yana kasancewa ne da fata wacce take zahira a bayyane a karshensa kenan don ba ne da kasara ake kaddarawa ba ba ta fitowa amma alama ta nasaba fata tana fitowa a bayyane wannan shi ne wannan shi ne ake kiransa ake kiransa ismul manqus da kuma halayyan da ake masa iradi shi ne ibn mali alkhair da yake cewa yake cewa fal'awwalu alladhi fal'awwalu al-i'rab fihi kutira jami'uhu wa huwa alladhi qad kutira wa thani manqus wa nasbuhu dahar wa raf'uhu yurwa kaza aidan bishar wannan darasin da muka karanta kenan fal'awwalu al-i'rab fihi kutira jami'uhu ma'ana ism na farko shine al-ismul maqsur ana taqdirin iraji ga baki ɗinsa yake wa wanda zai kada kwatira shi ne wanda ake kiransa alisun da mansur mansur wasani mankosun na biyu ana kiransa mankos wa nasbuhu zahar yake nasabansa yana bayyana wa rafuhu yunwa amma rufarsa ana takririnsa wa rafuhu yunwa aidan kaza aidan yar haka nan wajen jarra ma ana takririnsa baiti guda biyun nan baiti na farko darasi na baya wannan baiti kuma darasi wannan da muke a kai nasibul mubari bi amil mudmara wannan darasi ci gaban darasin da muka karanta ne a baya a juz'ul awwal a juz'ul awwal mun karanta cewa shi filin mubari ana masa nasaba da an to an dinnan a can mun karanta cewa ta fito karara kamar uridu an azaba ila soke yuridu an yuhsina sibaha a nan kuma ana so ne a gaya maka cewa akwai lokacin da an take soya ba a ganin ta muƙaddara ce amma za ta zo ta yi nasaba sai mu karanta misalai mu fassara domin mu gane yake بعد لا تعليله باين لام نتعليله ana kaddara an ma'ana ana koyi an kuma ta zo ta yi nasaba ita ba ta nan amma za ta zo ta yi wa shi mudari nasaba wannan koyewar kamar yadda zai zo a ka'ida jadiji ne ba dole ba ne ma'ana in kana so zaka fitar in kana so zaka boye misali al'amsila misalai jadastu li astariha na zauna dan tsufota zaka ce labu tarih tarih yana nufin abin da zaka faɗi illa dalilin aikin da ka aikata shine labu tarih lamun din da zaka yi amfani da ita ka faɗi dalilin da yasa kai wani aiki misalin kace jadastu na zauna aka ce me yasa ka zauna sai ka kawo wannan lamun da ka ce li astariha dan tsufota in kana so za ka ce jalastu li an astariha ka fito da asal na zauna dan ukuta hadartu li a'uda marida hadartu na zo li a'uda marida dan in gaida mara lafiya in kana so za ka fito da an din ka ce hadartu na zo li an a'uda marida dan in gaida mara lafiya yastahidu talibu talibi yana kokari liyan jaha dan ya ci jarrabawa in kana so zaka fito da antin ya sayi da talibu ji an yanjaha talibi yana kokari saboda ya ci jarrabawa banaitu baitan na gina gida dan me li askuna fihi dan su zauna a ciki in kana so zaka fito da antin ka ce li an askuna fihi dan in zauna a ciki sai ta zaka ga cikin qur'ani akwai wuri guda ɗaya inda Allah yake cewa wa umirtu li an aqula li an akuna a cikin suratul zuma sauran wuraren gaba ki dai wa umirtu li an wa umirtu li akuna wannan yana nuna ma illa mutalil ya hadu da an harfu nasbi in kana so ka faɗi an ce in kana so kuma ka cire shi duk jaizi ne mu koma ka'ida zaka ga ya ce alqaida yunsabu al-fi'l al-mudari yace ana wa fi'l al-mudari nasaba bi an mudmara da an aboye ma'anar mudmara aboye da wani an mudmara wacce aka boye ta jawazan boye ta din jahi ne ma'ana ka ce jawazan ba dole bane in kana so zaka ce li asriha ka ce an tsakanin ne tsakanin lamun din da kuma shi ne lamun din shi ne li shi ne shi ne astarihu astarihu a tsakaninsu sai ka ce an in kana so zaka ce li an astariha da shi yasa yake jawazan ba da labi ta'lili a bayan lamun din da ake kiranta da suna lamu ta'lili ita ce lamun din da ake amfani da ita domin a faɗi dalilin yin aiki za mu tsaya a nan saboda darasin da yake gaba din yana dan bayani a nan dai muna so a fahimci cewa a filin mudari ana masa nasaba da an karara ana masa nasaba da an wacce take koye koyi an san kala biyu ne akwai wujuban dole ne a koyi dole ne a koyi akwai kuma jawazan ja'izi ne a koyi in kana so ka fito da shi kana so ka koyi na'am assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya baka malam